أدبارها أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجف منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط na'am wannan ita ma kissa ce ta sayyidina Ibrahim al-Khalil a ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra lalle wato mala'ikun Allah sun zo wa annabi Ibrahim da al-bishr ataw bil bushra ila Ibrahim basharuhu bi ishaqa waladan sun masa al-bishr dan wato zai aiki da mai suna ishaqa wa yaquba walada waladin suka masa albishir da kuma jika shine annabi yaqub wannan yana nuna cewa annabi isma'il shine wanda Allah ya ce a yanka dan duk mutumin da aka ce zai aiku har ya aiku ta za a ce kuma a yanka shi wa basharnahu bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub kaga ai ba zai yace Allah kuma yayi haka kuma yace a yanka shi ba ko wanda kirista suna cewa wai annabi ishaq shine Allah yake a yanka ba annabi isma'il ba saboda bata sunan annabi suke so su yi an gane yayi wannan qur'ani ya karyata su eh da suka shigo qalu salama suka ce amincin Allah ya tabbata gare ka sallamna alayka salama wato amili mazubi ne qala salamun shi kuma yace amincin Allah ya tabbata gare ku shi ma akwai bambancin qalu salaman da kuma qala salamun wannan na farko jumla fi'liya ce na biyu kuma jumla ismiya ne su halittu wato mutane suna canjawa wani cuta da rashin lafiya da wani aibu yana faruwa gare ne da haka mu muna buƙatar amurtarwa amma shi ko mala'ika baya canjawa ai yanda yake haka yake da haka baya buƙatar aminci shi yasa ubangiji yace ya nabiyina amanu sallu alaihi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ana aka tsaya ba a kawo taslimi a gurin ba amma kuma mutane an ce sallu alaihi wa sallimu taslima da haka shi yasa suka yi amfani da jumla fi'liya a farko shi kuma annabi ibrahim ya yi amfani da jumla ismiya saboda jumla fi'liya tana da ma'anar tajaddud wato abu yana istimrari da sabuntuwa ita ko jumla ismiya tana da ma'anan wato tabbata ne su halin su tabbatacce ne da haka ba sa bukatar wani aminci akwai wanda suke cewa wai nan ya saba nahu a'a ba su san nahu bane shi yasa qur'ani baya saba wa nahu an gane yayi eh fama da bisa an ja'a bi izlin halid sai na ibrahim bai jinkiri ba ya zo musu da wato dan maraki gashashe ذهب وأخذ عجلا ثمينا كما قال في سورة أخرى وشواه وأتاهم به مشويا يزو مسو لدم رئي أن shi. eh saboda ibrahim alkhalil an ce ba wanda ya kai shi wato yin ziyafan bako yayin da ya kawo musu falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum yayin da ya kawo musu dan maraki sai ga hannayensu ba sa isa gare shi ai ba sa cin wannan abincin ya musa musu fa nazara ila dhayfi ya dubi baki ma tanawalu ta'am ba su dauki abincin nan ba lam ya'kulu والمضيف إذا رأى الضيف يمتلئ منه يخاف منه a duk lokacin da mai bako ya ga bakon nan yana kin abincinsa zai tsorace sa shine nakirahum khafa minhu ya tsorace su ba a son mutum in ka zo bako wajensa in ya ta abinci ka saboda mutumin nan ya shirya abin nan ne don kai ka cika koshi yayi farin ciki kamar yadda ya maka farin ciki kai ma ka faranta masa eh وأوجس منهم خيفة يجد أورو سي, سي سكة مسا لا تخف إلا أرسلنا إلى قوم لوط أن أيكيم لي إذو أجمتنا النبي لوط دم هلكاسو لنهلكهم بشروه أنهم أتوا لهلاك قوم لوط ولوط ابن أخيه هاران شيكو النبي لوط دين dan gidan wato ibnu akhihi haran babban sa ne annabi ibrahim kenan haram din shi ne a dan uwan annabi ibrahim eh wato za su zama ƴaƴan azara ko a kauli ke wa kana tilmizan lahu kuma almajirin sa ne arsalahu Allahu ila quran Allah ya kishi shi ma zuwa wasu gari annabi ibrahim yana filastin shi yana garin sadum wa imra'atuhu wato masu ɗauki akon وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد na'am wato a lokacin da sayyidina Ibrahim al-Khalil yayi tattauna wannan da mala'iku to akwai matarsa Saratu wa imra'atuhu qa'imatu imra'atu Ibrahim Saratu qa'imatun takhdumu matarsa sai da Saratu tana tana musu hidima da aka faɗi maganar nan fa dhahikat sai ta yi dariya istibsharan bi halaki qaumihi ki qaumi lutin tana mai farin ciki wato hallakar mutanen lutu a wani wato luga kuma fadhahika din ma'anarsa hada take kai al'ada farihat hatta kharaja minha al-hayd sai farin ciki har al'ada ya fita a jikinta fa basharnaha bi ishaq sai Allah ya wata albishir da cewa za ta aiki da sunansa ishaq basharaha al-mala'ikatu bi an tatajidu walada ismuhu ishaq ومن وراء إسحاق يعقوب وإسحاق هذا سيولد له ولد اسمه يعقوب فيما ذا هيفا متقا سنن النبي يعقوب وهي تعيش حتى ترى ولد ولدها الذي هو يعقوب كم ألا زي بات الأول ري حتى جما جيسلتا إيه قالت يا ويلتا تتي ما ماشي قريب أألد زن هيفو وأنا عجوز الهالي كاتوفا أي لي تسع وتسعون سنة ما ولدت قط تنا بشيكرا تسعين ترى ما تتبع أيضا بكما كيما ما تشيوى ذاك أيكم هرت بذيكرتا ليس لنا ولد أي يمكن أننا نجد ولدا بعد هذا زي يرجع شيء باين شيكرا تسعين ترى قريبا أيها هر نجدانا إن هذا لشيء عجيب فشيكرا وأن لما يريد ما ما يشيكي أن يولد waladun liharimai a haifi ɗa da tsofi guda biyu sai mala'iku suka ce masa a ta'ajabi da min amrillah yau mamaki zaki ga lamarin Allah qudratihi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt wannan rahmar ubangiji ne da kuma albarka gare albarka gare ku ku iyalan sayyidina ibrahim shine wanda ake kullum fada wato wa ala ali ibrahim إن الله ينزل رحمته وبركته على أهل بيت إبراهيم كجميع النبي صلى الله عليه وسلم كما تجدين يا فتاة إنه حميد مجيد للي ألا يأس أبو بوديا كبودي مساء كما يأس أبو جرما نعم
فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب نعم وبنجي تبارك وتعالى يا آل سوى يا يند الصورو يتفي جبر سيدنا إبراهيم وجاءته البشرى wato albishir daga ubangiji ya zo masa cewa za a haifan masa ɗa yujadiluna sai fara jayayya da mu an yujadilu rusulana fi qaumi lutin cikin mutanen annabi lutu fi shani qaumi lutin inna ibrahima la halim ubangiji yace lalle annabi ibrahim ne yawan hakuri ne awahun ne kuma komawa yawan koma ga Allah munibun shi ma mai koma ne ga Allah eh shi mujadalan ba wani abu yake yi ba ƙala lahum a tuliku na ƙaryatan fiha talatu mi'ati mumini za ku hallaka yanzu gari wanda akwai muminai ɗari uku ƙalula ƙala a fatuliku na ƙaryatan fiha ne a ta mumini za ku hallaka garin da akwai muminai har ɗari biyu ƙalula mala'ikun suka ce a قال فتهلكون قرية تنزاك هل ترد جري فيها أربعون مؤمنا أكل مؤمن أربعين تكي قالوا لا سكت آه قال أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمنا ذاك هل ترد جري وند أكل مؤمن هربوا وشاهدوا ضد ملائكة سكت لا قال أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد to ku bani labari idan akwai mumini ɗaya fa kalu la ko da mumini guda ɗaya ba za mu hallaka garin ba kana inna fi halufa to fa ku sani akwai annabi lutu a cikin wannan gari idan la tuhlikuhu kada ku hallaka su li'adda fi halufa sai mala'iku suka ce nahnu a'lamu biman fiha mu mun fi kowa sani wanda yake cikin wannan gari falamma aqala ibrahimu mujadalatan mala'ikati قالوا يا إبراهيم نعم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود نعم تفضل واصل ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل قالوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم واتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا تلتفت منكم أحد إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب نعم أبنجي تبارك وتعالى يقال سوى ولما جاءت واتي يا إبراهيم أعرض عن هذا يا النبي إبراهيم wannan jayayya da kake da mala'iku ka bar shi innahu qad jaa amru rabbika azabar ubangijinka tazo ba za ta juya ba wa innahum atihim azabun ghairu mardudin azaba da ba a juyar da ita ta zo musu ta kallama sultanul uluhiyyah ikon ubangiji yayi magana anan a'rif an hada ya ibrahim haula'i halakuhum ata halaka su tazo wala marad lahu babu juyarwa gare sa hatta al-khalil la yanfa'u fi hada har annabi ibrahim ba zai amfani anan ba eh shine ubangiji yace walamma ja'at rusuluna lutan fi abihim yayin da mala'ikun Allah suka zo wa annabi lutu wato ya shiga cikin damuwa ja alƙaunu wato wahun mala'ikatun ila lutin fahazina nan mara'ahu da suka zo masa ya yi bakin ciki yayin da ya gansu wa zaƙa bihin zar'a kuma ya zuciyarsa ta ƙuntata yayin da ya gansu saboda ya san aikin mutanensa ƙala haza yawmun asibun annabi lutsu ya ce wannan rana ce matsananciya gare ni na yi baƙi mutanen kuma suna aikata alfasa kana ƙaunu lutsin hum awwala man irtakaba hadhihi al-fahishata mutane annabi lutsu su ne wanda suka fara aikata wato liwaɗi su kuma shedan ne nuna musu yajlisuna fi nadihim suna zama a mazaunin su idan ja'a dhaifun yaqudunahu idan baƙo ya zo sai su kama shi wa ya ka'unahu fi duburi sai su take sa a duburansa ya tanawabunahu suna baibayansa إذا فرغ هذا قام هذا إذا فرغ هذا قام هذا حتى يفعلوه كلهم أدوك سوء سؤيك تولى الفحشاء وإذا جلسوا ولم يجدوا ضيفا إذا سكزونا وسساموا باقوبا حمل بعضهم على بعض سيسوا بك وتواجهنا سلوائي فتعاملوا بهذه سكرك وتمعاملا دولنا فنهاهم لوط فلن ينفع سأل النبي لوط ya hane su amma ba su da amfani ba an ce duk mutumin da ya luwaɗi to hukuncinsa kisa ne ko ya wato yi aure ko bai aure ba shi ya fi zina muni ta ga zina sai mutum ya yi aure za a kashe sako amma in bai mutum ya yi luwaɗi in baligi ne to hukuncinsa kisa ne allah kiyaye kuma shi sako ne wanda mutum in ya fara yinsa barinsa yana da wahala saboda an ce shekar ɗin zai zo yana neman mutum ta duburansa hankalinsa ya tashi in bai ba zai zai samu nutsuwa ba to kaga ibadan da zai samu yayi har ya sa ya bar wannan sabon aiki ne kenta kar kar mutum ya kuskure yi eh fantaqala muhajiran ya ya kaura tare da matarsa wahila kafir kafiratun aduun qalbuha ma'al kuffari wato zuciyarsa zuciyarsa yana tare da kafirai لما خرج لوط إلى الهجرة خافوا من ذلك أنهم لا يجدون ضيفا yayin da annabi lutsu ya fita zai hijira mutanensa suka ji tsoro cewa ba ya samu bako ba ya tsalu na bihi mai sahun kanan lahumul mar'atu matan ta ce musu la ta khafu la ya futu kun shege kaf ku ji tsoro ba wani abin da zai kuce ku idan ja'ahu daifun idan bako ya zo masa in kana lailan fa ana uqidu naran idan da daddare ne zan hura wuta idan ra'aytum naran bil layli fa'lamu anna hunaka dayfan tace idan wato kuka ga wuta da daddare to kusance annabi lutu yayi baki wa idan kana naharan udkhilu wato zan yi hayaki zan udkhilu uqidu naran zan yi hayaki sai na hura wuta sai ku ga hayaki idan ra'aytum dukhanan idan kuka ga hayaki naharan fa'lamu anna hunaka dayfan kusan akwai baki faja zuyufun shubbanu wato baki suka zo masa samari murdun hisanu shagirai kuma kyawawa ahsanuhum jibrilu mafi kyawunsu shine mala'ika jibril fa hazina lutun annabi lutse bakin ciki ya khafu anna alqawma sayaf'aluna ka'adatu yana tsoron mutanen za su yi al'adarsu fa dakhanati almar'atu mace tai hayati na'am وجاءه قومه take mutanensa suka zo da suka sani yuhra'una ay yusri'una ilayhi suna sauri wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'ati dama suna aikata miyagun aiki sai yace ya qaumi haula'i banati utruku dayfi ku bar baƙina wa tazawwaju banati ku zo ku auri 'ya'yana mata annabi lutu ƴaƴansa dukkan su mata ne an gane ai eh mutum kada ya ce sai Allah ya ba shi yana son mata ko maza a'a aikuwa mai albarka ake so kuma karka ce wai baka aiku da wuri ba gashi sarratu shekara 99 ta aiki annabi jikoki ma annabawa da mai albarka da shi ka nemi mai albarka an gane ayi ko ka tsufa in ka aiku da mai albarka shikenan zai wadatar eh lutun laysa lahu min al-awlad illa al-banat annabi lutu ba shi da 'ya'ya maza sai mata kawai dalilin haka amarahum bi tazwiji banati ya umarce su su auri ƴaƴansa mata bi shartin islami da sharadin musulunta aslimu fa uzawwijakum banati ku musulunta sai na auren muku ƴaƴana mata fatastaghununa bihinna an isyan rijali fil adbari ku wadatu da su aw ya'ni banati wato yana nufin da ƴaƴanki بنات الأمة يعني الأمة دكا أنسل كلا لأن الرسول بل شي منزو كل بنات الأمة بناته دكا نا الأمة أنسل شي هؤلاء البنات هو دا تدا واتو ما تامنا هن أطهر لكم سوسك أرككو غريكو فاتقوا الله كجي tsoron Allah ku bar wannan aiki na albasha kada ku kunya tani cikin bakin na'am Allah yace alaysa minkum rajulun rashid shin ni ba mai hankali a cikin ku ne ya hana mutane waɗannan aikin da suke aikatawa na'am ok mun karanta قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق سكت أي كاسم بام دبقات أي أنت ماتا لا حاجة لنا في بناتك وإنك لتعلم ما نريد كاسم أظن بنكي سو شين سهل وائل سو قال لهم قال لو أن لي بكم قوة مثل كيف ina ma da ina da ƙarfi faɗan wannan ba yana nufin cewa Allah ba zai taimake shi bane a'a al'aqdu bil asbab ne aw awi ila rukni shadidin ko ko na kiyayu da wani wato kariya mai ƙarfi ai asiratin tansurni da na samu dangi da za su taimake ni wanda yake da Allah zai faɗi haka to ba wai ganin wani Allah bane al'aqdu bil asbab ne la baqastu bikum qala lutun لو كان لي قوة أو كان لي عشيرة لبغشت بكم إيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد من ذلك الوقت ما أرسل الله نبيا إلا في عشيرة قوية تندج النبي لوط ألا بيتبع يكون النبي سيأتي دنجي من كرفي إيه. سي ملائكو سككي يا لوط إنا رسل ربك karka damu ai mu manzanni daga ubangijinka ne lan yasiru ilayka bas isa su isa gare ka ba fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ka tafi da iyalanka ai wato wanda suka yarda da kai cikin dare wala yaltafi minkum ahadun kada wani ya juya idan kuka tafi Allah ya ce amma banda matarka ita innahu musibuha ma asabahum duk abin da ya samu mutanen ka zai same ta eh wanda abin tsoro ne ga shi shi annabi ne amma matarsa kafura qala al mala'ikatu li lutin la taqaf la yasiluna ilayna fa asri anta bi ahlika faqat idha jalla al laylu fakhruj in duhun dare yayi ka fita wala yaltafi ahad min jama'atika li'alla yara azima ma yanzilu bihim لأن من رأى العذاب ربما أذاقته أذاق منه دندو وان ديجا عذابا تو فزيت الدنيسه sai dai matarka fahiya min al-kuffari musibuha ma asabahum eh an ce malam ya khuruj biha wa qila kharajat ya fita da ita wal tafatat tajuya fa qalat wa qaumahu wayyo mutane na faja'aha hajarun fa qatalha wani dutse yazo ya kace ta ita ma eh wato mutane lamma akan qaumun haran yayin da mutane suka zo ai mala'ikun kenan suka zo da rana har walu ila daifi suka yi sauri zuwa ga baki wa fi muqaddimatihim jibril malaika jibril yana gaban su wa huwa ajmaluhum shine shugaban malaiku malaika jibril an gane amin shi Allah ya aiko dukkanin zuwa annabawa an ce malaikun Allah su Allah ya halitte su da haske ba sa ci ba sa sha ba sa haihuwa ba a haifansu Allah ya halitte su kuma ba sa canjawa an fahimta kuma Allah ya ba su iko suna iya canzawa daga wannan hali ko daga wannan yanayi zuwa wannan yanayi kuma su ba mata bane ba maza bane ba su da wani aiki sai kuma ibadan Allah ba sa saɓawa Allah yadda muke numfashi haka ibada yake gudana a jikin mala'iku an ce wajibi ne mutum ya imani da wannan kuma ya san akwai manya guda goma shugabannin mala'iku farkon su shine akwai jibril dukkan annabawa Allah ya shi zuwa gare su an gane ayi bayan sa akwai wato mika'ilu wanda shi Allah ya wakilta shi wato akan ruwa da kuma dukkan wani tsiro arziki dai bayan sa akwai israfil wanda dukkanin wato kafo na busar rai wannan yana hannunsa akwai azra'il wanda shine malakul mauti dukkan rai da za ta mutu shi yake kashe ta bayansa akwai wato ratib da atib mala'ika na hannun dama da kuma na hannun hagu akwai kuma wannan munkarun da nakir su ne wanda suke tambayan kabari bayan su akwai wato maliku wanda shine muwakkalun bin nari mala'ikan wuta akwai ridwan shine khazinu aljannati wanda aka wakilta shi da kiyaye aljanna to wannan mala'iku goma wajibi ne dukkan musulmi ya san su eh amma ba su da iyaka wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu eh to da suka zo mala'ika jibrilu shike shugabantar su kuma shine fi kowa kyau wa akhadha jibrilu yuridu an ya'mala wa akhadha jibrila فجاء رجل وأخذ جبريل سيولي مسلم يزول كام جبريل يريد أن يعمل به العمل فمسح جبريل وجهه تاتي جبريل يشافي فسكسة فرجع الوجه كالقفا sai fuskan ta koma kamar iya ba ido ba kunne babu komai kawai haka ya zama kamar iya eh kullu man dana minhu masaha wajhahu duk wanda ya kusance sa sai shafi fuskansa فتارة القفا يزمك مكية فلم يبق لهم عين ولا أذن ولا فم ولا شيء ba wani abin da ya rage musu ko ido ko kunne ko kuma baki ko wani abu baƙau ya mujuna suka wanzu suna kai kawo wa ya kuluna lutun haza saharana annabi lutu ya mana asiri haza awwalu ma zaquhu fi nahari farkon abin da aka ɗanɗana musu wa kharaju laylan sa'ala lutun eh sai annabi ludu ya roƙi Allah ya ce inna mau'idahum ya tambaya kai sai aka ce inna mau'idahum su qarada huna Allah ya ce za a halaka su da asuba ne qalu alaysa subhu bi inna mau'idahum su fa qala lutu uridu a'jala min zalika ba wai asuba ba ina so wanda yake haka gaggawa sai suka ce ai da safin ma kusa ne safin ma kusa ne alaysa subhu bi qarib eh
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وبنجي تبارك وتعالى يتي فلما جاء أمرنا يا يند أذاب المتزو جعلنا عاليها سافلها أن سنواتو دروروا سما أسا أي لما جاء الليل نزل جبريل ملائكة جبريل يسوقه فأخذ خمس مدن يا دوكي دروروا غدا واتو بيار من مدن الكباري wa hamalaha ala risihi ya dauke su akan fuffikensa ne kai ila an balaga anana sama'i sai da kai da su sararin samaniya fa qallaba alqura ya juyar da garuruwan duka fasarat aliyaha safila wato ko kuma fasarat aliha safila wato fasarat wato aliyaha safilaha fasarat aliyaha safilaha na kasan sai zama shine a sama وأغرقهم في البحر يا درمي يدسوا أتكين كوغي وأمطروا أثناء ذلك بحجارة من السماء أكا مسكم روان دواتي شين أكا تدوان أكا كاما شينا لوك ذا أكا تيسا أما وانا إلي كيسا ذا أمسا wasu suka ce za a ɗora shi a kan wato gida haka babba sai a jefo shi a bisa da duwatsu kamar da aka waɗannan mutane annabi lutu ne wasu kuma suka ce a'a za a yi masa rajimu ne kawai ya wadatar kowanne ma an daidai ne amma kisa ne hukuncinsa shi ne Allah ya ce wa amtarna alaihim tijaratan min sijjil wato Allah ya musu ruwan duwatsu duwatsun da aka dafa su kuma jibrilu wahdahu rafa'a tilka alqura shi kadai ya daga waɗannan garuruwa bi kamiliha ila an balagha as-samaa ma sa hadikun babu wani zakara da ya tara wala na haka timarun wala na baha kalbun babu wani kare da ya kuka a jaki da ya kuka ko kare walam yastaykir ahdun minhum babu ɗaya daga cikin su ma ya farka hatta dammarahu jami'an ya halaka su duka eh bi hada ta'lamu anna nuzula khamsati آلاف من الملائكة يوم بدر إكرام للمصطفى صلى الله عليه وسلم فقط يتدولنا لذاك سن ألا ديا توقر النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة آه ملائكو دبو بير أيران بدر جرم مع النبي كوي أي jibrilu da fiffiken sama ya juyar da garuruwa balle mutum dubu garuruwa biyar kaga ai saboda haka girmama shi ne wa amma halakul kuffari fa yakfihi jibril wahda halaka kafirin mala'ika jibrilu kadai ya ita an gane ayi akwai lokacin da Sheikh Ibrahim ya radiyallahu anhu an sa kofi a wato Senegal aka ce ba za a yi juma'a ba ma akwai wani wanda tafsiriya su terror suna masa izaya sun yi haka ne suka ce ba za a yi juma'a don shehu ibrahim shehu ibrahim ce kuma shi shi sai ya yi juma'a an gane ayi lokacin sallah da yayi ya sa mai kiran sallah ya kira sallah ya fito babu wani kafiri da bai yi sallah a ranar ba ma sojojin nasu da suka sa suna yawa a gari babu wani wanda bai yi sallah ba a ranar dukkan su sun yi yace ko da Allah ba zan haɗa su da sai nima na ike su an gane yi ba sai na haɗa su da Allah ba ma ba sai yayi addu'a ba ma sai nima na ike su an fahimta yi to in hallakarwa ne a mala'ika jibrilu kadai ya isi mutanen quraishu ba sai an turo runduna ba eh hum nazalu ta'ziman bi sha'ni al-mustafa sallallahu alaihi wasallam sun sauko ne dan girmama annabi ne wa ikraman lahu law qusida halakuhum لكفى جبريل وحده لهلاك جميع الأمم كي ذكني الأمة كما يتهلك فهو الذي أهلك جميع من تقدم من الأمم إيه. ألا سوقوا له أن ندعوه كو النجوسي yana bin junansa limana duwatsu ne tsararru kamar an tsara su haka suke zuwa musawwamatan an musu alama daga ubangiji ai mu'allamatan alai hasmu man yurma biha kowa sunansa a rubuce da dutsensa eh daga Allah haka yanzu hada waka inda Allah tabaraka wa ta'ala inda Allah ay fi hukmi Allah Allah laysa lahu dharku makanin wala zamanin Allah ba shi da guriya gine guri eh wama hiya min adh-dhalimin bi'id wato wannan duwatsu da aka hallaka waɗannan kafirai ko ko garuruwansu da aka hallaka ba sa nesa da mutanen makka me yasa ba za su aluntu ba إيه أي أهل مكة ببعيد وآثار تلك القرى مرئية لقريش في أسفارها ألا مؤمن ولد تنقروا دك الأبو جنين لقريش لو كتند سكيت فيها إلى الشام يمرون بقرى القوم الذين هلكوا هلا تدبروا ليس ذات لربا أنهم سيهلكون وسيهلكون ذات هلك وذا هلكاتوا كهؤلاء ألا كيائي نعم
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ wato wannan kissa ita ma ta annabi shu'aibu Allah ya kara kawo ta anan saboda tasliya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yake wa ila madiyana aqahum shu'aiba ya aika wa garin madiyana dan uwansu annabi shu'aibu amma dan uwa ne na kabila eh qala ya qaumi ibudullaha yace ya mutane na ku kadaita ubangiji tabaraka wa ta'ala malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani abun bauta wato cikin gaskatawa wani sa wala tanqusul mikyala kada ku tauye wato ma'auni da kuma mizan shi mizani kamar abu na nauyi ne mikyalu kuma abun da za a auna kawai haka ne inni arakum bi khairin yace ina ganin ku da alheri wato إيه دعا قومه إلى ما يدعو إليه الأنبياء والرسل جميعا وهو التوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى وحده يا إلى متالنسا كما يند ثورا أن با سكي إلى إلى متالنس شيء كأي تألا دكم بوتا وألا في كريم وانا أبو بيو شين أصل الدين كون الدين يا دوغرد أبو بيو ونهاهم أما كانوا يتناولونه من النقص في المكيال والميزان ya hana su wato tauye mudu eh inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit idan ba ku bar tauye mudu ba ba ku bauta wa Allah ba ba ku kade ta shi ba ina ji muku tsoron azaba na rana mai gamewa ai mai hallaka ku eh muhitin bikum yuhlikukum haka yace ku cika mudun eh cikin adalci atimuhuma bil qisti bil adl wala tabqasu an-nasa ashiya'ahum kada ku tauye mutane abebakin su da za ku saya wala ta'thaw fil ardi kada ku yi farna a doron ƙasa hala kaunikum mufsidina halun mu'akkidatun ne wannan saboda in ka duba ta'thaw ma barna ne mufsidina ma ɗaya ne aiko bil qatl wa ghayri mutanen sabin kanu idan talu min an-nas ataw bi mikyanin kabirin idan za su yi awu a wajen mutane za su kawo ma'auni babba ليأخذوا كثيرا من عند الناس دون سكرتي ديوة أجل مثالي وإذا كانوا للناس أتوا بمكيال صغير ليبخسوهم إذن كذلك أولى مثالي ذلك كما أولي كرمي سبب تسوي مثالي haka a mizani ma to wannan zalunci ne annabi shu'aibu ya hana su akan wannan to ka duba fa akan tauye mudu kadai Allah ya aiko manzo manzo mai zaman kansa amma mutane a yau ba su ɗauke shi komai ba Allah kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin abin da yake kawo fari da rashin ruwa kauye mudu Allah kiyaye yace musu ku daina yin haka baqiyatullahi arzikin Allah da ya rage muku rizquhul baqi lakum ba'da ifa'il kayl wal wajni khairul lakum riban da za ku samu komai gargancin sa ya fi muku alheri saboda shi albarka ne ayi إن كنتم مؤمنين متعلق بما بعده بقية الله إضافة تشريفه وأتو إضافة لن نجر موالي إيه. يتي وما أنا عليكم بحفيظ إنا لمكو جرجحين بنزودا نتيا يكبا نمكو ساكوكو أعيكم إن كن يردا كبر أبن كوكي الله كيني لمكو ساكيا أي رقيب أجازيكم بأعمالكم بعد ساكبكم أي توتوا نعم
قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب نعم واتو rai kiyama daidai da ƙwayar zarra na hakkin mutum idan akwai akan mutum ba zai tsallake sirati ba ko da da ƙwayar zarra ne saboda haka mutane su kiyaye tauye mudu tauye mudu kuma ba wai ana nufin kawai a ma'auni ba a dukkan wani abu akwai ma'auni sa an gane ai wani zai ɗauki kwano ko to ko kulla za ka yi a leda shi ma akwai ma'aunin sa aiko kowanne abu mutum ya kiyaye daidai da ƙwayar zarra mutum ba zai tsallake siraɗi ba Allah ya kiyaye eh ga shi zamu karanta a gaba wato wailul lil mufassifin eh annabi shu'aibu ya kasance yana yawan sallah qalu ya shu'aibu suka ce annabi shu'aibu suna maka izgilanci a salatuka wannan sallanka inda kake yawan yi تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا take umartarka mu bar abin da iyayenmu suke bautawa na gumaka ko ko sallar ka ce take umartarka akan kada mu yi abin da muka ga dama a dukiyarmu aw an naf'ala fi amwalina ma sha dukiyarmu ne fa abin da muka ga dama za mu yi hada amrun batil wannan ai ƙarya ce la yad'u ilayhi da'in bi khair kana kathira as-salawat annabi shu'aibu yana da yawan sallah فلما أرادوا الاستهزاء به قالوا له لعل صلواتك هي التي تأمرك بمثل هذا وتكيل سلم كليك أمرك كذا هذا إيه. أن نترك ما يعبد آباؤنا إيه. وأموالنا قوة أموالنا نتصرف أموالنا لنا نتصرف فيها كما نحب دوك يا مدامي أبن لك الجرامات إيه. إنك لأنت الحليم الرشيد sun masa izgilanci suka ce kai din nan fa mai haƙuri ne wato kamar ka cewa matsoraci jarumi kaga izgilanci ne ko matsoraci ne sai kace masa jarumi wai suna ganin tawawa sai suka kira shi mai haƙuri kaga iski za'i ne ko eh wani kuma suka ce a'a da suka zo faɗa masa wawa din harshen su ya gagara suka fani halimu din an gane ai Allah ya juya harshen su din rashidu kuma shiryayye shi ma din kamar na baya ne wasu sun ce tahakkum ne eh qallabu lahu alhaqiqata aradu an yasifuhu bi annahu ghalin wa safihun fa wasafu annahu aqil wa rashid aw innaka la anta alhalim alaqil rashid fi za'mika alaya waqtin eh qala ya qaumi أرأيتم قبال لا باري إن كنت على بينة من ربي إذا نازمنتو akan hujja daga ubangiji na kuma ya bani arziki wato daga shi arziki kyakkyawa halalan afa ashubu bil harami ta ya zan shuda shi da haram duk dukiya yawanta idan aka sa masa kobo ɗaya na haram kamar ka sa jini ne a cikin ruwa zai lalata shi ko yawa saboda haka dukiyar duk za ta zama ba ta da amfani a kiyaye sosai cin haram komin karancinsa yana lalata dukiyar in mutum bai talauce ba ma ba zai aikin alheri da ita ba ai ya talauce zai mutu ya je lahira bai aikata aikin alheri daya kamar talaka da ba shi da komai zai je lahira wayan talakan shi kuma Allah ba shi ba hisabi kuma gashi yana da ibadu da yawa ko afa ashubuhu bil harami min al baqti wa tasfifi tawiwa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma alhaakum anhu yace ai ni ba zan aikata abin da nake hana ku gaba da ba na ce kar ku sauye mudu yace ni ba zan sauye ba in uridu illa al-islah ina son gyara ne mastata gurgudun iyawa ne wa ma tawfiqiya illa billah gam da kasar ina bai kasance daga waje na sai daga wajen Allah kuma da shi na dogara ina mai komawa gare shi na'am ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود
na'am shi wannan zamani bayan da za a yi mutum ya rayu bai haɗu da zunubi ba dalilin haka ne Allah ya kawo waliyai Allah ya ba su sirruka wanda sirrukan nan suna kankare zunubai tsarikar tijjaniya duk wanda Allah ya sa ya riƙe ta to ba zai zauna da zunubi ba ko yana aikatawa saboda kafara su ne karɓanta kaɗai ɗin shi ma dama kafarar zunubi ne na ɗaya dama shi a mata tijani sai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari cewa duk wanda ya karbi tsarikan na duk zunubi sababu na ɗaya kenan dan almaji ne so tijani ne na biyu kuma zikirorin da ake yi duka na kankare zunubi ne an gane ai salatul fatihi guda ɗaya wannan in ka yi ta inda mutum ya rayu shekara dubu nawa yana sabon Allah to in ya karanta mara ɗaya za ta kankare zunubi to in mutum bai samu irin waɗannan a zamanin nan ba zai wahala fa ya tsallake sirati haƙoƙi sun yawa saƙonni sun yawa Sheikh Muhammad Bakri ya ce duk wanda ya karanta salatul fatihi marra ɗaya kuma ya shiga wuta yake a lahira ya ciku nesa mutane da yawa suna izgilanci da wannan magana an gane in ka yarda ka riƙe in baka yarda ka bar masa abin sa mana kafara ce guda ita ma kaɗai an ce wa ataduha wato وأدوم على مكفرات الجرائم وأفدها عندي صلاة الفريدة كمر بها تكون باب أظن ليك كان كريز نجي كما صلاة الفاتحة كما بيا الحق فيما هتا إذا مسلم يا يصلى بايا فريلنسا يكرم صلاة الفاتحة غدا ɗaya da niyyar duk wani haƙƙi da yana ta gare sa rin kiyama Allah ya biya daga wannan haƙƙi to ba za a taɓa ayyukansa ba an gane a kuma haka tana kawo mutum ya cika da imani bayan kowanne sallah ka yi marra ɗaya da niyyar Allah ba ka cika da imani insha Allah ba ka cika da imani sai da irin waɗannan wannan zamani amma ba zai mutum ya zauna baya tare da wani laifi ba haka zamanin yake Allah ya kiyaye eh to kaga kissa cikin kissa annabi shu'aibu Allah ya kawo kissansa sai shi ma gashi yana gargadin mutanensa da azaban da ya samu a lokacin da suke gabanin sa ko yace ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi sabani na kada ya dora ku ko ya dauke ku har masifa da ta samu mutanen da ke gabanin su gabanin ku kuma ta same ku shine mislu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wama qaumi lutin wama qaumi lutin minkum bi ba'id ku sani cewa gidajen mutanen annabi lutu ba sa nesa da kofa kun ga abin da Allah ya musu dan haka ku lura kuma ku azantu wastaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku ku tuba ku kadaita Allah ku bar sauye gudu thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun bil mu'minin dan ubangiji mai yawan jin kai ne ga mu'minai kuma mai yawan so ne gare su wadudun أي أحب له لولا وده لما استمر الرزق والبقاء بعد أن صن ديك وهلست السباع وتؤرجك دوانزوا بيدوجي على ما يرتكبون من المعاصي أبيس أبون دسك أي كتاوى نسعب من الله لا الله زي ينكي ولا أرجك إيه نعم
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز نعم وتهل يرجو بنجدي تبارك وتعالى يقول قالوا يا شعيب متعلم سكتي النبي شعيب ma nafqahu kathiran mimma taqulu mu fa ba ma fahimtar duk abin da kake fada suna yin haka ne da izgilanci wa inna la naraka fina da'ifa kuma ga ka kai mai rauni ne a cikin mu eh wa faquhu bi anna qulubahum la tafqahu shay'an mimma yaqulu li'adami mubalatihim bi sun ce ba sa fahimtar komai abin da yake fada dan ba su damu da shi ba wa annahum la ya'tabirunahu azizan ba su ɗauke shi wani mai daraja ba fa ya tabiru kalamu nunu din ku cire ta ba fa ya tabiru na bane fa ya tabiru kalamu walau la rahbuka ai ba dan dan dangin ka wannan ba mun karanta annabi lutu Allah ya tace shi cikin dangi ba mai girma ba sai Allah ya alƙawari kowanne zai turo shi a cikin dangi eh walau la rahbuka la rajamnaka ba dan dangin ka ba da za mu jefe ka da duwatsu وما أنت علينا بعزيز بل كيبا ولي درجة إيه. آه. أبناء الدنيا العظمة عندهم المال والجاه متى من الدنيا جرما أو جنسو شيني كدي لكما الفرما وأهل الدين المعتبر عندهم العلم والعمل به متى من الدين سكما أبنو رأى وجنسو شيني المسلم يزمينا بإلمي كما أي كدشي فمن كان عالما عاملا بعلمه فهو الجليل عند العقلاء duk wanda ya zama malami ko mai aiki da iliminsa shine mai daraja a wajen masu hankali wa in kana faqiran ko da ya zama talaka ne wa in kana laysa lahu jahun inda nas ko da ba shi da wata alfarma a wajen mutane bi asfi abna'i dunya sabani in duniya kullu man indahu ri'asatun wa jahun duk wanda yake da shugabanci da alfarma wa amwalun da dukiyoyi ya tabiru na hujjalilan shi kawai suke ɗauka mai daraja duk saƙon Allah da yake kuma eh Allah kiyaye eh wa in kana laysa lahu laysa indahu ilmun wala ibadatu ko da ba shi da ilimi ko da ba shi da ibada musamman irin wannan zamanin wa ilayhi yushiru hadithu inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah yace baya duba wato halitta wa amwalikum baya duba kuma dukiyoyinku walakin yanzuru ila qulubikum a a'malikum Allah yana duba zukatanku ya suke da ayyukanku ne kawai to don haka shi yasa suke cewa wa ma anta alaina bi aziz in ba haka ba annabin Allah zaka ce ba shi da daraja dan wai sun ga ba shi da kuɗi ne shi yasa suke fara eh Allah ya kiyaye an ce duk wanda ya rena wato malami ya rena wato ilimi duk wanda ya rena ilimi ya rena annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rena annabi sallallahu alaihi wasallama ya rena Allah duk wanda ya rena Allah Allah zai hallaka shi dan haka kar a ga malamai ba su da kudi a rika rena su abin da yake wajen su ya wuce duniyar nan duka annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda Allah ya bashi qur'ani kuma yake gani a cikin duniyar nan akwai wanda ya sifa yace lalle ya rena liman Allah ka je ka karanta ayan qur'ani biyu ya ce a baka taguwa an gane aya guda biyu na ƙur'ani ka karanta ya fi a baka taguwa guda biyu to Allah ya baka wannan kake ga akwai wanda ya fita a cikin duniyar nan ai mutum ya rena neman Allah ne eh komin kudin mutum karshen sa a dade sa a likafani ne shikenan fa kai kuma za a nade ka tare da ilimin da Allah ya baka ne kada ya okay
قال يا قوم أرهبي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ربكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني إني معهم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود نعم النبي شعيب يتشي مسو يا قوم أرهبي ينزو دنجينا كنت درجة أكن الله da kuka ce ba dan dangi na kun jefe ni da duwatsu fa tatrukuna qatli li ajlihim wala tahfazuna wala tahfazuni lillahi ba za ku kiyaye ni don Allah ba wattaqattumuhu kuka riki Allah abin jefarwa bayan ku أي منبوذا خلف ظهوركم لا تراقبونه ما فاكيا يا الله إن ربي بما تعملون محيط كتن أبرجدي يا زاجي سني جؤ أبن لكك أي كتاوى ذهك بساكا مكل شيطا yace wa ya qaumi amalu ala makanati tunda kun yi yin magana na to ku je ku yi aiki abin da za ku aikata inni amil ni ma zan yi aiki sauka ta'lamuna man ya'tihi azabun yaqdir da sannu za ku san wato wane ne azabar da za ta kaskantar da shi za ta zo masa wa man huwa kadibun kuma za ku san waye ne makarici warta ibu ku saurari karshen lamarin ku inni ma'akum raqibun ni ma ina mai sauraro eh walamma ja'a amruna yayin da azabar Allah ta zo Allah yake najjaina shu'aiban ya tsiratar da annabi shu'aibu wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka ba da gaskiya da shi da rahmarsa wa aka da fillari na wani musai hatu ƙara ya kama wato waɗanda suka yi zalunci su ne kafirai fa asbahu ya fi mina fi suka wayi gari sun mutu a gidajensu barikina ala rukabi mayitina ka allan yaghnau kamar da su taɓa zama a cikin gidajen ba eh ala bu'dan li madiyana Allah yake Allah ya hallaka su kama ba'ida samud kamar yadda samudawa suka hallaka saboda haka Allah ya kiyaye lokaci ya gabato za mu shiga kisar sayyidina Musa alaihi salam za mu tsaya insha Allah sai gobe in Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Amin.